الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا بركة مدسادوا أو أن مسلاتي ميتارة البركة مسجد خلفاء الراشدين دنتي قبا دكراتمنا موطات إمام مالك رحمه الله تعالى ina sa ran wannan shine majalisi na goma sha biyar a cikin karatun wannan littafin muna 27 ga watan zulkaida hijira daga garin makka zuwa madina 1446 wanda ya daidai da 25 ga watan biyar a kalanda bature 2025 idan ba a manta ba sati ko wancan satuttuka da suka gabata mun tsaya ƙarshen babi na biyu a cikin kitabu tsahara shine babu in na'imi idha qama ila salati yau insha Allah za mu tashi babi na uku ƙarƙashin wannan littafi mala yake cewa babu tsahuri lilwudu'i babi wanda zai mana bayani akan ruwan arwalla dan ita arwalla al shine ruwan da za a yi arwalla da shi don ita arwalla me mala yake so ya bayyana mana shine irin ruwan da ya cancanta a ce mun samu mun yi amfani da shi lokacin da za mu yi arwalla alaike cewa haddathani yahya an malikin an safwan bin sulaimin an sa'id bin salma bin ali bin al-azraq an al-mughira bin abi burda wa huwa min bani abdiddari أنه سمع أبا هريرة يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن تودأنا به عطشنا أفنتودأ به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميته ميتته عليك تشوى imam yahya ya ba mu labari daga malik daga safwan bin sulaima az-zuhri al-madani abu abdullahi wanda ya mutu shekara ta 124 a wata hada 132 daga hijira daga garin makka zuwa madina malami ne wanda malaman hadisi sun wasaka shi kuma malami ne wanda yake yin fatawa mai yawan ibada yake cewa an sa'id bin salma al-makhzumi al-madani wanda ake kiran shi min ali bin ibni al-azraq wanda malaman hadisi dukkan sun wasafa shi sai inganta shi kamar yadda imamun nisa'i ya yi dogon bayani akan shi kuma imamul bukhari ya inganta abinda aka samu daga isnadi kalkashin shi sa'id bin salma in ali bani al-azraq yake cewa anil mugira bin abi barda bin abi burda mughira bin abi burda alhijazi al'abadi almadani ya mutu a shekara ko bayan shekara ta ɗari daga hijira daga garin makka zuwa madina wanda shi ma malaman hadisi dukkan sun wasaka shi yake cewa huwa min bani abdiddar dan kabila abdiddar ne annahu sami'a abu huraira radiyallahu anhu yaqulu lalle yaji abu huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi abu huraira ad-dausi al-yamani wanda ya mutu shekara 57 58 59 kamar yadda malamai suka samu sabani wurin shekarar da Allah mai cikawa yake cewa sahabi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa naji Abu Huraira yana cewa ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya zo gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dan neman fatawa yake cewa ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna narkabul bahra lalle mu muna hawa teku muna shiga jirgin ruwa muna hawa kan teku yace sai dai wa nahmilu ma'ana alqalila min alma'i abinda muke dauka na abinda zamu sha na daga ruwa dan kadan ne to yanzu mas'ala ina take fa in tawadda'na bihi atishna idan muka ce mi arwalla da wannan ruwan da muka dauka na sha muka hawo teku da shi to ga zamu ji kishirwa ba ya ishe mu ba dogon tahiya da za mu yi a ce wannan ruwan idan muka ce arwalla za mu ringa yi da shi to tabbas wata rana za mu ji kishi shi kuma ruwan teku ba ruwa ba ne ba wanda ɗan adam yake iya shan shi ba saboda yawan gishirin shi shi ne yake cewa fa'in tawadda'ana bihi a tashina wannan ɗan kaɗan in ruwan da muke ɗauka na shanmu idan muka ce mi arwalla da shi to tabbas manza Allah za mu ji ƙishirwa wata rana ruwan za ya ƙare idan ya ƙare kuma to za mu samu kanmu a cikin halin haƙula'i ya ce a fana tawadda'u bihi shin za mu iya arwalla da shi nan addamiru yarjo ila ila ila ma'ul bahar kenan wannan ruwan na teku shin za mu iya yin arwalla da shi tunda wannan ruwan da muka dauka ba zai wadata su da mu ba idan muka ce mi arwalla to za mu shi kishirwa faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yanzu manza Allah zai musu fatawa akan tambayar da suka zo a kanta yake cewa huwa ƙahuru ai wannan ruwan da kuke gani ruwan teku ruwa ne wanda yake tsarkakakke ɗahirun mutahharun ruwa ne mai tsarki mai tsarkake wani abu wanda najasa ta cuɗanya da shi ko wani abu wanda najasa ta taɓa shi kenan nan huwa damirul fasl ne kenan wannan ruwan ba wannan wanda kuke kuka ɗauko ba kuke yawo da shi kunda kuka ɗauko kuka ɗora akan jirgin ruwanku ba a'a wannan ruwan na teku shi dai wannan ruwan a ɓahuru tsarki gare shi kuma mai tsarkake wani abin shi ne ya ce alhillu mai tatu kuma duk wani abu wanda zai mutu a cikin wannan teku an halatta maka kace shi mushan teku halaka ne kenan duk wani abu wanda yake rayuwa a cikin teku in dai ka gan shi a wajen teku matacce yake to ɗauka ka ci halaka ruwan Allah halaka ne wannan babu wani haramci a kan shi amma dai saɓanin hukuncin duk abin da yake yawo a saman doron ƙasa in dai ya mutu bayan ka aka yi ba to wannan haramun ne sai dai idan ka shiga cikin halin kunci fa man yadurra fi mahmasatin ghayra mutajanifin li ismin fa inna Allah ghafurur rahim idan ka shiga cikin wani halin kunci na bayyan da ka iya to a wannan halin an baka dama kaci wannan kuma mas'ala ce wadda alhillu mai tatu mas'ala ce wadda wa'ansu daga cikin malumai suka yi sabani akan ta amma dai mu mazhabin malikiya mun tayi akan duk abin da yake yake rayuwa a cikin ruwa sawa'un rabin rayuwar shi a ruwa ko kuma yana iya hutawa waje ya danyi wa'ansu lokaci kuma ya koma cikin ruwa kamar su kunkuru ko kuma irin wannan ayyu da sauransu duka wa'innan ko macijin cikin ruwa ko wani abu makamanci haka dukansu wa'innan in suka wuto ko da ka same su a matsayin matattu to wannan su ma halaka ne kana iya amfanuwa da su wannan hadisin imamu abu dawud ya hutar da shi a cikin kitabu tahara babu alwudu bima'i albahar haka shi ma imamu turmuzi ya hutar da shi a cikin kitabu tahara babu ma ja'a fi ma'il bahar annahu tahurun haka imamu nisa'i ya hutar da shi shi ma a cikin kitabu tahara babun babu ma'il bahar haka da wa'ansu daga cikin malamai su ma da sun hutar da wannan hadisa da wannan hadisa abinda za mu fahimta karkashin shi shine duk lokacin da ruwa ruwan da yake na teku halak ne mutum ya amfani da shi babu wani wani wannan akan shi wallahu ta'ala alam kenan ruwa ne wanda yake mai tsarki mai tsarkake duk wani abu wanda yake mai najasa عليك تيوا وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة عن خالتها كبشة بنت, بنت كأب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسبكت فسكبت له وضوءا فسكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي قالت فقلت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات عليك تيوى دق مالك إمام مالك يا بام لاباري دق إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري وندى ɗan ƙabilar banin najjar ya mutu a shekara ta 130-134 gwalgwadon sabanin da malamai suka samu bangaren wannan inshi kuma malamai sun wasafa shi kuma hujja ne haka yake cewa daga humaid yake cewa an humaida an humaida bintu abi بنت عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة حميدة بنت عبيد بن رفاءة الأنصارية الزرقية يجي وأن كبشة عن خالتها كبشة دقا الأوتا الأوام أيهيتا ودا أكي كرنتا دا كبشة بنت كعب الأنصارية wadda tana cikin tabaka na biyar na daga masu rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk da babu wani bayani akan shekarun mutuwarta sai dai dukkan malaman hadisi sun wasaka ta kuma sun ce tana da kamar yadda ibn hibban ya ambata yace tana da sahuba tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kenan ita ma sahabiya ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa kanat tahta ibn abi qatada al-ansari wannan ita kabasha ta kasance kalkashin ibni abi qatada dan abi qatada al-ansar kenan dan abi qatada yake yake aurenta kenan ita kabsha mice ce sarkuwa ce ta abi qatada wane ne abu qatada abu qatada al-ansari al-haris bin rabi'a ko kuma an-nu'man bin rubi'i al-haris bin rubi'i ko kuma an-nu'man bin rubi'i wa'ansu daga cikin malamai suka ce a shine amru bin rubi'i wanda aka yi sanin shi da al-haris bin rubi'i bin baldama al-ansari as-sulami al-madani wanda ya shahara da abu qatada al-ansari ya mutu shekara ta 54 33 38 amma dai shekara ta 54 shine abu wanda ya shahara na shekarar mutuwar shi shi abu qatada sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya halarci yakin Uhud Uhud da dukkan saurin yaƙiƙiƙa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiwatar bayan bayan yaƙin Uhud kenan daga yaƙin Uhud duk abin da yayi gaba ya halarce shi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annaha akhbarataha take cewa kabsha binti ka'ab ta ba ta labari ta ba wa ta ba wa humaida binti abi ubaida bin farwa ta ba ta labari take cewa anna aba qatada dakhala alaiha lalle abu qatada ya shigo gunta da ya shigo cikin gidanta fasab fasab fasaka batlahu wudu'an sai ta zuba mai ruwa a makayin arwalla da ta zuba min wannan ruwan faja'a ta hirratun sai wata mussa ko kyanwa sai ta zo litashraba minhu dan ta sha daga wannan ruwan wanda ita kabasha ta zubawa ta zubawa abu qatada radda Allah shi tabbata a gare shi a lokacin nan fa asga lahal ina sai abu qatada sai ya karkata wannan mussa wannan makayin ko wannan makayin na arwalla ba don komi ba hatta sharibat don ta sha hasse da wannan fusa ta sha abinda ya sauwaka na da gare ta ta sha daga wannan ruwa qalat kabasha kabsha sai take cewa fara'ani anzuru ilaihi sai na sanya ido nike kallon shi kallo na mamaki ya za a yi ruwan arwalla wanda aka kawo maka don musa ta nema ta sha ka karkata mata ka ba ta sha kuma ka yi arwalla da wannan sauran ruwan wannan abin ya bata mamaki sai take cewa fara'ani anzur ilayhi fa qala ata'jabina ibnata akhi yake el uwata yake el dan uwana kina mamaki ne na karkata wannan musan wannan ruwan tasha qalat sai take cewa fa qultu na'am kabsha tace eh kwarai kwa ya kai abu qatada inna fa qala sai abu qatada yake cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya hadi mun yake cewa innaha laysat binajasin lalle kyanwa ko musa ba najasa bace ba innama hiya min at-tawafina alaikum lalle ita mai kewayayye ne yace ko mai zagaye ne a cikin ku aw tawafat ko kuma ita mai zagaye ce a cikin ku at-tawafin jam'i ne na namiji kenan mazan su kenan mazuru mazuru ko wanda mazansu kenan suna daga cikin wanda suke zagaye ko suke kewayayye ne a cikin ku dabbobi ne ma'alufa dabbobi ne wanda ake zamantakewa tare da su yake cewa ko kuma matansu kenan musoshi awwafat su ne masu kewayayye ne a cikin ku ko masu zagaye a cikin ku ba wai najasa bane ba daga wannan hadisin idan muka dauka yana ƙara tabbatar mana da tsarkakan ita musa sabida manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace me zagaye ne ko kuma me kewaye ne yace a cikin ku kidan ba najasa bace ba inda najasa ce da wannan shi Abu Qatada da bai karkata mata wannan ruwan ba ta sha daga cikin ruwan da zai yi arwalla kuma sauran ruwan da wannan musa ta sha shine Abu Qatada yayi arwalla da shi ina fata an fahimci masala kenan musa ba wai najasa bace ba tana ɗaya daga cikin wanda take zagayayye ne a cikin ku kenan ɗin ta sanya bakinta akan wani abu in kana iyawa ka tsame in abinci ne ka tsame wannan ka ci sauranka ita karan kanta ba najasa bace ba in ruwa ne ta sanya bakinta a ciki in kaga ka iya yin wata ibada da shi kai ibada da shi in baka da tsantsani sai dai idan ya kasance ko a bakinta an gana jasa a wannan halin kenan wannan ruwan ya riga ya canza shi ya hudda shi daga hayyacin shi ya koma ruwa wanda yake mai najasa shi ma idan yana da karancin da wannan najasa tana iya canza shi ko ɗanɗanon shi ko iskar shi ko kuma launin shi kenan idan kamar mazhabinmu na malikiya idan ruwa ya kai kullatai ne lam yahmilu khabas bai daukar najasa kamar misalin ya kai tulu guda biyu wannan musa ta sanya baki a ce ko da da najasa ba tare da ita wannan ruwan ba najasa bane ba kuna iya zauwa ku yi amfani da shi wallahu ta'ala alam malike cewa kaga wannan hadisin kuma zamu iya fahimta lalle dukkan wata mas'ala ta addini wani kai baka wahala mi manzon Allah ya karantar ko mi alqur'ani da sunna suka karantar ka gani ita kallo take abu ne ya za a yi a ce musa ta sanya baki a cikin ruwa kuma kai ka zo kai ibada a'a mas'alar bata kai can ba yake diyar dana yake matar dana mas'ala mu daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama muka shi shi sanya duk wani wanda zai zo ya ringa bankaura yana bugun garwa yana kaza yana kaza yana tada jujoyin wuya wadi mana miye manzan Allah ya karantar mu daga an ce mana manzan Allah ya karantar to salim da wa ata'ana mun sallama kuma mun yi biyayya mu ba mu da shahayya akan haka haka da ya wadi mata duk mamakin da take a karantarwa ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani tacce kuce akan ta shi sun duk abin da ya kai ya kawo fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir duk abin da za a kai a ce a ni ina ganin kaza kai kana ganin kaza a kaza kaza ne a a miye alqur'ani ya karantar da mu miye sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ta karantar da mu akan shi shikenan ka huta shi sanya ahlus sunna kullun zaka same shi shi shi wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasada shi kurum a tsakiya yake me alkur'ani ya karantar da mu me sunna ta karantar da mu da shi muke aiki duk abin da yake koma bayan haka to mu wannan fa wasawisu shayatin kamar yanda yake cewa al-ilmu ma qala Allah wa qala rasul ilimi shine abin da Allah da manzon shi suka faɗa suka faɗa mana suka karantar da mu suka bayyana mana alkur'ani ya zo mana da shi sunna ingantatta ta zo mana da shi to duk abin da yake koma bayan haka fa wasawisu shayatin waswasa ce ta shaytani مالك تيوا قال يحيى قال مالك لا بأس به إلا أن يرى على فمه على فمها نجاسة yake cewa babu wani laifi game da magen da za ta sanya baki a cikin wani makayi na arwalla sai dai idan an ga najasa a cikin agabai abu a bakinta idan aka tabbatar bakinta da kwai najasa ta tsoma najasa a cikin wannan ruwan to wannan kuma ruwa ya tashi daga hukuncin shi kinan ba zai maka tsarki ba ya tashi shi kanshi ba tsarkake ba ne baranta na ya tsarkake ka ba kinan inda babu wata najasa a tare da ita ta sanya baki wannan abu abu ne wanda yake ruwa tsarkakakke ne kana iya amwani da sauran wannan musar مالك تشاوى حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاذب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيه مع عمرو بن العاص حتى وردوا حودا فقال فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباء وترد علينا yake cewa malik ya ba mu labari daga yahya bin sa'id al-ansari al-madani al-qadi shi ne wanda yi shahara da yahya bin sa'id al-ansari ya mutu shekara 143,144,146 kamar yadda malaman tarihi suka samu saɓani kuma ibn hajar a cikin takribun tahrib ya wasa kashi sika sabtun haka yake cewa al-muhammad muhammad bin ibrahim bin al-haris al-taimi daga muhammad bin ibrahim muhammad bin ibrahim al-taimi al-qurashi al-madani wanda ya mutu shekara 120-121 da hijira da garin maka zuwa madina kuma malaman hadisi sun wasafa shi duk da sun ce lahu afradun yake cewa an yahya bin abdurrahman bin hatib al-lakhmi al-madani wanda ya mutu shekara ta 104 da hijira da garin maka zuwa madina shi ma siƙa ne yake cewa أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيه مع عمرو بن العاص للي عمر بن الخطاب ياهو تا yahu tare da wata tawaga wa'ansu mahaya a cikin wannan mahayan da kai amru bin al'as yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa hatta waradu haudan wannan mahaya dokin ko mahaya abin hawa suna tare da Umar a cikinsu da kai amru bin al'as hassi da suka zo wani tabki faqala amru bin al'as li sahibi al-haud da suka zo wannan tabkin sai amru bin al-as sai yake cewa wannan ma'abucin tabkin yake cewa ya sahibal haud ya kai ma'abucin wannan tabkin hal taridu haudaka siba shin dabbobi masu farauta suna zawwa suna shan ruwa a wannan tabkin naka me yake so ya tabbatar kenan in dabbobi masu farauta suna zawwa suna shan ruwa a tabkin ka kenan wannan tabkin bai dace ba mu mu yi ibada da shi ba mu yi arwalla da shi ko mu ɗauka mu yi anwani da wannan ruwa faƙala umar bin al-khattab umar bin al-khattab yake cewa ya sahib al-haut ya kai ma'abucin tabki la tukhbirna kadda ka bamu labari kadda ka bamu labari yace fa inna naridu ala sibai wa taridu alaina muna kai kawo muna zawwa mu sha a tabki kuma dabbobi masu farauta suna zawwa su sha a tabki mu zo mu sha su ma su zo su sha su sha mu ma mu zo mu sha wannan haka muke da mu da su kenan inda abu ne wanda yake haramun da hukunci lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tabbatar mana lalle sauran abin dabbobi ko sauran ruwa na dabbobi wanda suke farauta haramun ne kata shi ne na umar ya ce kan ma a sanya wata shakka ko a sanya wa an su ba kadda ka ba da labari suna zawwa mu ma muna zawwa shi ne kenan wannan abinda za mu fahimta ƙalƙashin wannan hadisin shi shi ne sauran ruwa na dabbobi masu harauta tsarkakakke ne sai dai a cikin dabbobi masu harauta da kai wanda su karan kansu najasa ne kamar alade kamar kare dukkansu wannan idan sun riga sun sanya baki akan ruwa ya koma najasa mashi kare hukuncin shi idan ya sanya yi lallagi akan makayi makayin kanshi ya koma najasa wai ba wai ruwan da yake cikin shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake hadisi Abu Huraira yake cewa a wanke a wanke shi so bakwai ulahunna biturab na harko a sa kasa a wanke aga wannan shi yake nuna maka duk sauran dabba halaka ne kai amfani da shi wallahu ta'ala a'lam yake cewa wa haddathani an malik an nafi anna abdullah bin umar anna abdullah bin umar kana yaqulu in kana ar-rijalu والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضؤون جميعا wannan hadisin daga Malik yake cewa Malik ya ba mu labari daga Nafi Nafi Maula Abdullahi bin Umar bin Khattab al-Qurashi wanda ya mutu shekara ta 116 117 118 sakamakon sabani wanda malamai suka yi bangaren shekarun da Allah mai cikawa malami ne wanda siqa ne sabtu faqihun mashhurun shi Nafi Maula Abdullahi bin Umar malamin malamin Imam Malik ne yake cewa daga abdullahi bin umar bin al-khattab bin ufail bin abdul uzza bin rabah bin abdullahi bin qurat bin razzah al-qurashi al-adawi al-makki al-madani da ga abdul da ga khalifa na biyu shine umar bin al-khattab ya musu shekara 73 74 a hijira daga garin makka zuwa madina yana ɗaya daga cikin waɗanda suka hi yawaita hakaito ko rawaito hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa in kana rijalu wan nisa'u fi zamani rasulillahi sallallahu alaihi wasallama lalle ya kasance maza da mata lokacin manza Allah sallallahu alaihi wasallama la yatawadda'una jami'an suna arwalla agu daya a wurin arwalla guda daya a makayi guda daya wannan malaman hadisi suka ce ya kasance a ce mata da maza suna cuɗanyuwa suna arwalla a gu ɗaya kamar yadda zahirin hadisin yake karantar da mu shi ne wa'ansu daga cikin malamai suka ce a a nan yuhtamal kamun a saukar da aya ta hijabi ne maza da mata wuri da ma'ana hasashe wani wuri na arwalla suna zauwa su yi arwalla idan sun yi arwalla su mazan idan sun yi arwalla su zo su sanya su yi arwalla guɗe tare da wa'ansu tare da matan da ba nasu ba kamun a saukar da aya ta hijabi asu kuma malamai suka ce a'a yuhtamal wurin arwalla ɗaya ne kuma ruwan da ake zubawa ɗaya ne maza za su zo za su yi arwalla kingin arwalla mata su ma su zo su yi arwalla wannan ita ce wadawar da ta hirin jayi ruwan guda ɗaya ne za su zo za su yi arwalla idan sun gama sun huce mata su ma su zo su yi arwalla da wannan kingin wannan ruwa kina wannan shi ke nuna kenan namiji idan ya yi arwalla sauran ruwan mata suna iya zauwa su yi arwalla babu wani laifi akan haka kuma abin da yake ƙara tabbatar mana da haka hadisin maimuna wanda abdullahi bin abbas ya hutar da shi a yake take cewa wata rana ta wannan janaba ta kama ta da ita da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ta tayi tayi wanka da tayi wanka ta bar sauran ruwa a makayin da ta bar sauran ruwa manzo Allah ya zo zai yi wanka ya take ce me na yi wanka da wannan wannan ruwan ruwa ne wanda yake ya ce mata ruwa wannan ba janaba gare shi ba sauran ruwan ki ne ruwa ne wanda yake tsarkake manzo Allah ya yi wanka da wannan sauran ruwa haka kuma Aisha take nuna mana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana wanka tare da iyalan shi tana kamfata daga janaba tana kamfata yana kamfata daga wannan duka shi yake nuna maka da kwai halacci akan haka sauran ruwa ba haramun ba ne ba ko da wani zai yi amfani ko da yana da janaba idan ya amfani da shi wani yana iya zauwa ya amfani da shi ko kuma maza idan sun yi amfani da shi mata suna iya zauwa su yi amfani da shi wallahu ta'ala a'lam wannan shine karshen babin sai babi na gaba malai yake cewa babun mala yajibu minhu al babi wanda zai mana bayani abubuwan da idan suka samu mutum to arwalla ba ta waje ba a kan shi kinan ba sa daga cikin abubuwan da suke warware wa mutum arwallar shi idan mutum ya yi su to arwallar shi tana nan daram daƙam ba abin da ya taɓa ta مالك تيوا حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عم بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر قالت أم قالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده wannan hadisin daga yahya daga malik daga muhammad bin umara al-hazami wanda malaman hadisi sun ce sadukun ne yukhde yana da gaskiya amma dai wani sa'in yana dan kuskure hadisi zai zo ya dan yi kuskure ya hada isnadin wancan da wancan amma dai malami ne wanda malaman hadisi kamar yadda ibn hajar ya mai hukunci ya ce sadukun amma dai kurum kuskuren shi dai wani lokaci yana yin kuskure bangaren rawaito hadisi yake cewa daga muhammad bin umara afwan daga muhammad bin ibrahim muhammad bin ibrahim at-taimi al-qurashi al-madani wanda ya mutu shekara ta 120 121 sai kace wanda yanzu mun yi bayani akan shi yake cewa an ummi waladin li ibrahim ummi waladin li ibrahim ita ce humayd da um waladin ibrahim bin abdurrahman bin auf wanda malaman hadisi bis kawo ba maganganu akan mutuwar ta inda ta rayu da sauransu kuma kamar yadda ibn hajar ya kawo a cikin taqribut tahzib yace maqbulatun ana amsa hadisin ta ana amsa hadisin ta da babu wani cikamakan bayani akan ta cika bayani karara na ita wace ce amma dai an sani Humaida ummi waladin li Ibrahim haka ake mata ake cewa annaha sa'alat ummi salma umma salma lalle ita humaida ta tambaye ummi salma ummi salma ita ce hindu binti hindu binti abi umayya hudhaifa ko kuma suhail al-mughira bin abdurrahman al-qurashiyya al-makhzumiyya dai ce daga cikin ummul mu'minin mahaifiyarta ita ce atika bintu amir bin rabi'a wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta ta mutu a shekara ta 61 62 wa'ansu daga cikin malaman tarihi suka ce 59 daga hijira da garin makka zuwa garin madina take cewa da na tambaye ummi salma matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai take cewa inni imra'atun utilu zaili tace ni mace ce wadda idan na sanya tuha ina sanya ta tayi kasa tayi tsaho tayi kasa kuma wannan ita ce siffar hijabi na mace ta sanya ya liƙe mata haƙahuwanta ya kasance tana jan zananta ko tana tana jan zananta ko tana jan hijabinta haƙƙasa wannan ita ce sutura ta mace yake cewa ni tsari na ina janye ina sanya sutura ta ta yi tsaho kuma in ringa can ta ƙasa wa amshi fil makanin qasir sai amma dai duk da hakan wani lokaci zan yi tahiya a wani wuri wanda yake wuri ne mai ƙasamta za ta zo bai yiwa ta tattare za ta sha ta ko cikin gwalolo ko cikin jibji ko wani abu makamancin haka kenan duk wani wuri wanda yake mai kasamta ina bi kuma sutura ta sha take jan ƙasa take yi sai ta sha wannan wannan wannan dauda qalat ummu salma ummu salma sai take cewa wannan mata qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ni abinda naji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hadi min shine yutahhiruhu ma ba'dahu duk abinda yake koma bayan inda kika bi na da kasamtan nan to abinda yake bayan shi yana tsarkakar da shi ai bai yiwa a ce dukkan daga hutawa gida har inda za a kai dukkan shi a cikin wuri ne mai kasamta mai kazamta baya yiwa kenan wani wuri ne mai kazamta wani wuri bai da kazamta idan kika bi ta wuri wanda yake mai kazamta to abin da yake bayan wuri mai kazamta ai wuri ne mai kyau to idan kika bi wannan zanan naki ko wannan hijabin naki ya ya ja kasa to ya riga ya tsarkakar da wancan wuri wanda kika taba wanda yake mai kazamta ko wanda suturar ki ta taba mai kazamta an fahimta hadisi da wanda abu dawud ya hutar da shi haka imam at-tirmidhi ya hutar da shi haka imam al-albani ya inganta hadisin duk da kasancewa ai mun yi bayani akan shi wannan muhammad muhammad bin afwan muhammad bin umara an ce saduqun yukhta ko sannan kuma ita kuma wannan humaida ummi waladin li ibrahim bin abdurrahman bin auf ita kuma maqbulatul hadith sai dai hadisin dukkan shi idan muka dauka zamu gani malamai sai inganta shi imamu al-albani ya inganta shi a sahihu at-tirmidhi tirmizi hadisi mai lamba ta goma sha biyu amma karasa yake cewa wa haddasa ni an malikin annahu ra'a rabi'ata bin abdurrahman yaqlisu miraran wa huwa fil masjid fala yansarifu wala yatawadda'u hatta yusalli yake cewa daga malik lalle ya ga rabi'a bin abdurrahman at-taymi wanda aka yi sani shi da rabi'atul ra'ayi wanda ya mutu shekara ta 136 malin mai takribun tahzib ibn hajar ya wasaka shi yace siqa ne faqihun mashhur wanda dai an yi sanin shi yattaqunahu li mawdi'ir ra'ayi malami ne wanda yana wannan an ya shahara da rabi'atul ra'ayi yake cewa abinda shi ya ga rabi'a yana yi shi malik yake cewa ya klisu miraran yana harasuwa harasuwa kamar yadda imam abu hanifa ya fassara alkalas yake cewa huwa awwalul kai shine harkon amai irin harasuwa abinda zai ringa kamar ya ringa motsawa kamar zakka zubdo shi kamar shi amai irin abinda yake wannan dai kamar jamba irin ya ringa taso maka kwarnahi da wannan sauransu shine ake kira da alkalas alƙalas shi ne ake kiran shi da harasuwa da hausa to yake cewa ya ga rabi'atun ra'ayi a cikin masallaci yana harasuwa ba so ɗaya ba so yiwu yana taso me yana komawa ya ce wa huwa fil masiri yana cikin masallaci kuma rabi'a falayan sarif baya huta daga masallaci wala ya tawadda kuma baya maimaita arwalla hatta yusalli har sai yayi sallah da wannan arwallar tashi wadda yi duk da yana harasuwa kaga wannan me yake tabbatar maka shine hada ko hadisai wanda muka karanta baya duk abinda ba wai ta ɗayan mahuta guda biyun nan bai huto ba baya warware maka arwallah shine in ma ko bayan gari in ma ko bawali ko kuma hutan mani ko kuma hutan mazi ko kuma hutan wati in dai ba su bane ba ba abu ba da ya huto ba daga wannan mahuta guda biyu ne ba abin da zai warware maka arwalla sawa'un wannan abin ya kasance najasa ne ko ba najasa bane ba in dai koma bayan wannan abin guda biyu bane wanda suka huto daga mahuta guda biyu ba sa warware maka arwalla wannan ita ce ka'ida ta malamai yake cewa qala yahya an tambaye imam yahya yahya bin yahya laysa yake cewa wasu ila malik an tambaye imam malik an rajulin qalasa ta'aman hal alayhi wudu'a wudu'un yake cewa mutumin da yake harasuwa har ya kai harasuwa ta ta ta ta abinci yake cewa shin yana iyawa ko shin da kai arwalla akan shi ko ba arwalla akan shi qala imam malik yake cewa laysa laysa alayhi wudu'un laysa alayhi wudu'un wal yatamadmad min zalika wal yaghsil fahu babu arwalla akan shi kurum abinda zai yi in dai har suwa ce ta abinci ya tahiya kurkure bakin shi ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya wanke bakin shi ya kurkure bakin shi ya wanke bakin shi wannan shine kadai shi ma kuma wannan mustahabbi ne ba wajibi bane ba, ba. idan mutum yana harasuwa idan da dama yana iya huta ya kurkure bakin shi har abincin ma ya riga ya huto mi wani harasuwar zaka ga duk abin da yake cikin naka zai dawo baki wani ya mena shi wani kuma ya huta ya zubda shi to idan irin hakan ta samu yana da kyau mutum ya tafi ya wanke bakin shi kuma ya kurkure bakin shi ya wanke bakin shi ya dawo ba don komi ba saboda da kwai abin abincin ko abin abin da irin ɗoyin abincin ko irin wannan abubuwan su ne ake so ka kusar da su ta kan yi da kwai ɗoyi ko kuma ya kasance abin abincin ya hutu ko ya lake maka dalilin shi aka ce mustahabbi ne kai in ba kai ba ba wani lahi a kanka shi ne wannan an tambaye imam malik akan wannan fatawa imam malik ya ce babu komai akan shi وحدثني عن مالك النافع أن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتودع يجي وإمام مالك يبام لا بالي دق نافع malamin shi shi imam malik nafi maula abdullahi bin umar alibi almajiri na abdullahi bin umar wanda ya musu shekara 117-118 da hijira yake cewa lalle abdullahi bin umar hannata ibnan lisa'id bin zaidin ya sanya wa mamaci ko ɗa na sa'id bin zaida ya sanya mai a matsayin shi na matacce ya sanya mai turare alhamud shi shi ne collection na turare wanda ake hadawa wanda ake sanyawa mamaci wannan turare wanda ake sanyawa a sanyawa mamaci shi ake kira da alhamud to abdullahi bin umar ya sanyawa wannan ɗana sa'idu bin zaid ya sanya mai turare a gawar shi yake cewa sun madakhala wa hamalahu kuma ya ɗauki wannan gawar sun madakhala masjida sannan ya shigo masallaci fa salla yayi salla wala bi tawadda bi saki arwalla ba kaga wannan kaga ya sha banban da abin da muke tayya a ai duk wanda ya taba gawa sai yayi arwalla wasu kuma su ce a duk wanda ya taba gawa sai ma yayi wanka wannan babu shi a cikin sunna ga karantarwa ta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Abdullah bin Umar ya aiwatar da haka kuma ba abinda ya sake na daga arwalla yayi wankan ya ya ya ya sanya mai turare kuma ya dauki wannan gawa ya zo bai sake arwalla ba ya shigo masallaci yayi sallar shi wallahu ta'ala a'lam duk da wannan hadisi ne wanda Imam Malik shi kadai ko asar ne wanda Imam Malik shi kadai ya infiradi da shi yake banta da shi قال يحيى وسئل مالك هل في القيء وضوء an tambaye malik shin idan mutum yayi amai da kai arwalla akan shi ka taho masallaci ko kai arwalla sai amai kurum sai ya same ka shin zaka maimaita arwallarka qala sai yake cewa la ba zaka maimaita arwalla ba walakin liyatamadmad min zalika walyaghsil fahu walaysa alayhi wudu'un yace kurum abinda zai wanda yayi amai yace za ya kurkure bakin shi ya wanke bakin shi walaysa alaihi wudu'un babu wata arwalla akan shi kaga shari'a da kai sauki a cikin ta amma dai waye yake samun saukin shari'a shine wanda yake zuwa makaranta yake karanta sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda bai karanta sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zaka same shi a cikin a cikin a cikin taballiya kullun kurma abin da ya juwa ne ya hadi ko abin da ya ji dan gidan suwa ne ya hadi ko abin da ya ga wane yana hadi ko abin da ya tarar da suwa ne suna aikatawa kurmu shine dalili akan shi shi kuma wannan shine abin da ya kai kahuran da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama aka sabkar mai da aya ya tabbatar min su inda ƴan mutane suke yake ci inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun mu ba wani abu ne mun tarar da iyayenmu da kakanninmu suna aikatawa shi sanya mu ma muke aikatawa kuma a hakan sai dai a kashe tsohuwa akan daudawanta to wannan bai daga cikin ilimi ilimi shi shine ina sunna ko ina karantarwa ta alqur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ka aiwatar da haka to tabbas ka ruhawa kanka asiri ka samu abin da ya dace ka samu na daga daladan sunna kuma da sauki a cikin abin da ya shahi matsala ta addininka wallahu ta'ala alam alaike cewa babu tarkil wudu'i mimma massatuhu nar babi na biyar a ƙarƙashin wannan littafin na kitabun ƙahara yake cewa babi ne wanda zai mana bayani barin arwalla daga abin da wuta ta taba shi duk abin da aka dawa shin idan ka tashi zaka yi zaka idan ka ci wannan abin wajibinka ne sai ka maimaita arwalla ko kuma ba sai ka maimaita arwalla ba ga wannan shine zaka gani wa an sun aka a ai tunda an dawa wannan abin idan ka ci shi tila sai ka maimaita arwallarka malam zai bayyana mana sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka duk abin da aka dawa shi aka dora shi saman wuta aka dawa shi ko aka soya shi a saman wuta ya dace a yi arwalla idan an ci shi a wari ko yana iya warware wa mutum arwalla idan ka ci shi wajibinka ne sai ka maimaita arwalla sannan ka zo ka yi sallah ko kuma a'a ba hirar ma ka sake wata arwalla kurin kurkure bakin ka za ka yi shi ma kurkuren bakin mustahabi ne ko kuma wajibi ne مالك توا حدثني يحيى عن مالك عن زيد عن عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتودع مالك تيوا دغا يحيى دغا مالك دغا زيد بن أسلم العدوي القرشي مولاهم المدني وند يموت شكرا تا 136 143 gwargwadon sabanin da malamai suka samu malami ne wanda yake siƙa sai dai malamai sun kawo suka ce yana irsali lokaci zuwa lokaci irsali shi shine yana tsallake sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai hadisin zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ake cewa an ata bin yasarin al'a bin yasar al-hilali maulahum al-madani al-qadi wanda ya mutu shekara ta 94 gwalgwadon sabanin da malamai suka samu kuma shi ma malaman hadisi sun wasa shi malami ne wanda yana yawaita wa'azi mai yawan ibada ne yake cewa an abdullahi bin abbasin daga abdullahi dan abbas al-qurashi al-hashimi al-makkiyu al-madaniyu ya mutu shekara ta 67 68 69 70 gwalgwadon sabanin da malamai suka samu ɗaya ne daga cikin wayanda suka yawaita rawaito hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama akala katifa shatin ya ci karwata ta wata karamar dabba summa salla wa lam yatawadda sannan yayi salla ba tare da yayi yayi arwalla ba kenan yana da arwallar shi aka kawo mai karfata ta karamar dabba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kaga ai zaka dauka ba sai an hadi maka wannan karfata a dan yayi ci ta a'a ai an dawa ta ya ake dawa ta in aka dawa ta tilas sai an dora ta saman wuta shine mimma masatuhu nar da gaskiya abinda wuta ta taba shi aka dora shi aka dawa shi manzo Allah ya ci kuma bai sake wata arwalla ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi arwallar shi hadisi ne wanda Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin kitabul wudu haka Imam Muslim ya hutar da shi a cikin kitabul haid Abu Dawud ya hutar da hadisin a cikin kitabut tahara yake cewa haddathani an Malik an Yahya ibn Sa'id an Bushayr bin Yasar maula bani Haritha an Suwaid bin Nu'man annahu akhbarahu annahu kharaja ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ama Khaybar hatta idha kanu bis sahaba'i وهي من أدنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمدمد ومضمضنا ثم صلى ولم يتودع wannan hadisin daga malik yake cewa daga yahya bin yahya laisi daga malik yake cewa daga yahya afwan daga yahya bin sa'id al-ansari al-najjari al-madani al-qadi yake cewa al-bashir bin yasar al-harisi al-ansari maulahum al-madani wanda ya mutu shekara ta 103 zuwa 109 wanda shi ma siƙa faƙihun yake cewa an suwaid bin nu'man al-ansari suwaid bin nu'man bin malik bin amir bin mushda'a bin al-aus al-ansari al-ausi al-harisi al-madani yake cewa wannan suwaid bin al-nu'man sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya huta tare da tawagashi shekarar garin khaibar ama khaibar shekarar da aka yi yakin khaibar ya ce hatta idha kanu bis sahabai har sai da suka zo wani wuri wanda ake ce mai as sahaba ina ne wannan wurin ya ce min adina khaibar kasan khaibar wannan wurin da suka zo nazala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi sai ya sabka daga kan abin hawan shi kenan aka ajja sansani fa sallal asra manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sallaci sallal asr summa da'a bil aswati manzo Allah sallallahu sallallahu alaihi wasallama sai ya kira a haɗo kowa ya kawo guzurin shi a haɗa a ci wannan kuma sunna ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kasancewar diddan a littawasi a taimaki juna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake haka waye yake da guzuri ai ba kowa bane ba daga cikin tawaga ba kowa ya dauko guzuri ba kowa yake da ikon daukan guzuri ba wani bai da shi haka ya biyo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ku wanda kuke da guzurin ku zo ku hada idan aka hada sai a raba kowa ya samu da wanda yake dan da wanda bai da kuma wannan ita ce sunna ko abinda mutanen garin Madina suka saba suke yi idan suka huta yaki mazaje suka fito to wanda suke cikin gari sai su tattaro duk abin da gare su na abinci idan aka kawo sai a zo a raba ekitabul yadda aka hudda aka ba wa gidan wani haka za a hudda akan wa ko da wancan in bai bada ba za a zo a tattara saboda a taimaki juna wani gida a cikin gida goma gida biyar ne suke da abin da za su iya ci yanzu sai a tattaro a kawo idan aka kwatsa sai a ce to a raba idan aka raba kenan maimakon ya kasance abincin gida biyar ne sai a maida shi abincin gida goma kowa a raba a bashi kuma wannan an taimaki juna haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake idan ya safka sai ya ce a kawo kawo kowa ya kawo guzarin shi ya huddo nashi kowa ya huddo nashi idan aka zo sai a hada idan aka hada kowa ya samu abin da za ya ci to wannan ranar lokacin da suka tsaya a wannan wuri as-sahaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace a huddo dukkan kowa ya huddo abin da gare shi na da guzuri yake cewa falam yu'ta illa bisawiqa ba a zo da komi ba sai da nikakken gari gari wanda yake mai laushi shi kuma nikakken gari zaka ai ana soya shi idan aka soya shi ai wuta ta taba shi yake cewa he aka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da nikakken gari fa'amara bihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya umarni fasurriya sai aka dama wannan wannan garin fa'akala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ci wannan wannan garin da aka dama wa akalna mu ma muka ci wannan garin sun maqama ila al-maghrib sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya ce a tashi ayi sallan magriba fa madmada sai muka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuskure bakin shi wa madmadna mu ma ya muka kuskure bakin mu summa salla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi salla wa lam yatawadda bi mimita arwallar shi ba ga wannan ita ce sunna ta manza Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da wuta ta taba wannan babu hira ka ce a baritin da na ci kazahi na sake arwalla a'a shi ma kurkure bakin malamai sun ta yi ba don komi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kurkure bakin shi saboda hutar da iskar wannan garin da take bakin shi ko kuma idan Allah ya sa garin ya laƙe mai a wani wuri idan ka kurkure bakin ka za ya huta dalilin shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi haka a gani imma litanzif dan ya kasance mutun ya tsaftace bakin shi za ya tayi gaban ubangijin shi ko kuma a'a ya gusar da wata dauda ko wani abu na daga abincin da ya lake mai a baki dalilin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kurkure bakin shi wallahu ta'ala a'lam lokacin namu ya ja yana ina tunanin zan matsaya a kan wannan hadisin na 20 insha Allah sati mai zawa za mu tashi hadisi na 21 abinda muka karanta a ha hadisi na 50 a kalkashin kalkashin kitabu tsahara hadisi ne na 20 insha Allah na me kake cewa ya najasa mai kama tufafi inda danye ne daga yabi aka sha tukurum ya ta shi dai hukuncin dai shi ne duk abin da ya biyo bayan shi kurum ya tsarkake wannan tuha ya tsarkake wannan tuha shi ne dai wannan bayan garin da zai iya daukan wannan wannan wannan wannan tuhar ta dauke shi to tabbas inda ta bi inda babu wannan ta tuhar ta zubda shi tunda jari shine wallahu ta'ala kenan duk abinda mace ta sanya na daga dogon tuhahi sai yake taban kasa dama wannan haka aka sannanta mata shine wajibi a kanta idan ta bi duk wani wuri wanda yake mai najasa abin da yake bayan wannan wuri wanda yake mai najasa ya tsarkake mata wannan wuri wanda yake mai wannan wannan abin da tuhatta ta taba mai najasa wannan wuri wanda yake mara najasa ya tsarkake mata shi kenan yanda ta sharo waccan najasa wajen wurin ya tsarkake mata shi wallahu ta'ala alam abin da makaranta daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya ba ya gafarta mana Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana yan uwa da amana arziki da suke bara adda muna fatan kowa Allah ya biya bukatunsu ya sanya albarka a ciki اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب